ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 27 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratu al'anam mun tsaya daidai ayata 28 da bakwai ne za mu tashi da takwas bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadib Allah ta'ala ya ce bal badalahum wannan shine darasi na 30 da nawa da tara Allah ya ce bal badalahum bar wannan magana ya bayyana gare su ma kanu yukhuna min qabl abinda suka zamanto suna boyewa gabanin wannan rana walau ruddu da za a maido su la'adu limanuhu an da sun koma zuwa ga abinda aka hana su daga aikata shi wa innahum lakadibun kuma lalle su ƙarya suke wannan jiya mun yi bamu ida ta bane kawai wa qalu in ya illa hayatuna ad-dunya wama nahnu bimab'uthin wa qalu munkirina lil ba'th kabarai dinnan waɗanda suke cewa a maido su duniya za su gyara za su yi nadama za su tuba Allah ya ce sun faɗa halin kasancewa su suna nuna ƙin yarda da tashin alkiyama suka ce in hiya illa hayatuna duniya ya ce ba komi bace face rayuwanmu ce ta duniya ai ma haƙiƙatul hali ba komi ne hakikanin alhali ba hakikanin yanayi wal'amur ba komi ne hakikanin al'amarin ba wa mal maqsudu min ijadina kuma babu wani abin da ake nufi daga samar da mu illa alhayatud dunya wahdaha sai dai rayuwar duniya ita kade kawai ma'ana hakikanin al'amari hakikanin zuwan mu duniya kawai don mu ji daɗi ne kawai shi ne kawai suka ce mana don a sha a sha a sa sutura a yi hada-hada a samu kuɗi kawai don haka ne kare Allah ya duniya yawwa bayan wannan duniyan babu wata lahira kamar yadda suka faɗa wani wuri wa ƙalu ma ya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma yi wulikuna illa dahab وما لهم بذلك من علم إلا يظنون sun ce da rayuwar duniya ba komai bace face wato wannan rayuwar ce kawai mu mutu mu rayu babu abin da ke hallaka mu sai lokaci kawai to kuma in mun mutu ba za mu tashi ba haka kafirai suke cewa wa ma nahnu bi mab'utina suka ce mu ba za a tada mu bayan mutuwa ba mana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna kamarai ba su yarda da tashi har kiyama ba ke na ganin kawai duniya an yi ta ne kawai don a ci a sha kaɗai a yi ta rayuwa kamar dabbobi mu kuma rayuwanmu Allah subhanahu wataala bai yi ta don mu rayu kamar dabbobi ba dabbobi su ne wanda ba su da manufa ba su da wani abu da suka sa gaba banda dai wannan rayuwa ta su yi kiwo su ci ciyawa su sha ruwa shi kenan in sun dawo gida a ba su dusa a ba su wata ciyawa irin ta gida shi kenan kawai babu wani abu kuma su kwanta su tashi gobe ko a ce da su kiwo su ciwo ciyawa da ruwa kuma su dawo rayuwa kenan kawai to mu mutane halitta ne mai hankali da Allah subhanahu wataala ya bibita mu ya zabe mu akan sauran halittu gaba daya kuma Allah ya kawo mu duniya dan mu yi sallah dan mu yi azumi dan mu yi biyayya gare shi mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baraka mu rayuwar mu ba yi ta bane haka kawai kara zuba ba aba asibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un shin kuna tsammanin cewa mun halice ku ne kawai dan wargi ba za ku dawo wurin mu ba ta'ala Allahul malik wal hukm Allah subhanahu wataala wanda yake mai cikakken mulki mai gaskiya to ya daukaka ya wuce wannan wurin ya wuce kawo ku duniya ku ci ku sha ku mutu shikenan ba za a tada ku ba bayan wani ya cuci wani bayan wani ya danne ma wani haƙi bayan wani ya zalunci wani bayan wani ya cuta ma wani kuma shi kenan kuma ya tafi ba tare da an rama ma wannan ba kaga wannan ya wuce ba hikima Allah bace subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya ce ya sabul insanu an yutraka suda shin mutum yana tsammanin cewa za a bar shi haka nan la yu'mar wa la yunha ba a ba shi umarni ba a hana shi alam ya kuno kwafatan min maniyin tumna kuma kana halakatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta saboda haka kina Allah yayi mu saboda wata manufa shine mu masu hankali ne saboda yadda Allah ya zabe mu bayiwa ce Allah ya zabe mu haka kaya muke sawa dabbobi din tsirara suke yawo mu sai musa kaya musa takalmi dabbobi kasa suke yawo dabbobi kanin su ba sa hulluna mu ko muna sa mai ado ko ba mu da hulluna muna da kyau amma kuma sai mu ƙara yin ado mu ƙara kwalliya kyan mu ya ƙara bayyana a ce duk Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan ko babu wata rayuwa bayan wannan in za mu cin abu in za mu cin haci ba za mu zangi diba shi muna haba cikin baki ba sai an ji an surba shi haka surba sai an wanki nan a maida kuma a nika in haka nikon ma ba haka kawai sai an tankade ka ci abincin ka lukui lukui babu wani tsaki a ci sai an sha wannan nan ko ba haka nan za a jika ma shi kai ta ci ba dan dora tukunya akalla sai yani wajen awa guda ana gyara maka shi sannan miya ma ba kawai ruwa za a maka maka ba kadi ba ka gani ba Allah ya baka azanci ma ka sa naman kaji ko naman tumaki ko naman shanu wani rakun ma cikin miyar ta kara daɗi ci duk wannan kulawar da Allah ya maka sai kuma haka nan zaka rayu ba mutuwa ko kuma an mutu babu tashi rasan wannan ba hikima ce ta Allah ba hikima ce ta dan adam azzalimi duk dan adam din da bai yarda da tashi alkiyama mugu ne macuci ne azzalimi ne saboda ya riga ya canya haƙƙin mutane yana ganin to an mutu dai haka za a tsaya to Allah ta'ala ya ce ƙarya kake in ka mutu sai na tada ka yadda ka rayu a duniya haka za ka rayuwa ranar lahira saboda wannan magana da kuka bada magana banza ce magana wuri ba ta da madaba ba ta da madogara walau tara Allah ta'ala ya ce kuma da za ka ga in wuqifu ala rabbi yayin da aka dakatar da su wurin Allah mahalicinsu qala alaysa hadha bil haqq Allah subhanahu wataala sai ya ce musu shin wannan ba gaskiya ba ce qalu bala sai su ce e wa rabbina millance da Allah mahalicinmu gaskiya ne qala sai Allah ta'ala ya ce fadhuqul azaba wadanda na azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuka zamanto kuna yi na kafirci ai walau taral kafirina da zaka ga kafirai idh wuqifu ala rabbihim lokacin da aka dakatar da su wurin Allah malicin su la ra'aita amran aziman lalle da kaga lamari wanda yake babba wa haulan da kaga tashin hankali jasiman katan tashin hankali daga lokacin da za a gargado su Allah ya ce a tsaida su waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su tambaye su za a yi da za ka ga wannan lokacin da hankalinka ya tashi domin miliyoyin mutane ne ko biliyoyin mutane aka turo ne ita ai bayan da yi ne ya yi sauƙi gari ne saboda iska iskan wannan yana kawo mani ina can babu iska da yanzu na fara abin nan na fara jibi kamar kwaɗo ƙala Allah subhanahu wataala sai ya ce masu lahum gare su muwabbihan Allah subhanahu wataala yana mai tir da Allah wa dare a gare su wa muqarri'an Allah yana mai kwankwasa zukatan su alaysa hadha alladhi tarawna min al'adabi shin wannan abin da kuke gani na azaba bai kasance ba bil haqqi gaskiya ba qalu bala sai su ce eh gaskiya ne wa rabbina mun malance da Allah mahaliccinmu ta qarru saboda haka sun tabbatar wa tarafu sun yarda haythu la yanfa'uhum zalika a inda wannan yarda din da tabbatarwa ba ta da amfani a duniya ake yarda ba a lahira ba a wutun za ake shawara ba sai an dawo ba tunan duniya za ka yi nadama ka tuba ka gyara halinka ba sai ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wata'ala ba ka ga haza ka rasa makama ka rasa gaba ka rasa baya ka rasa dama ka rasa hagu ka ce to shi kenan a ana so mutum ne ya ba da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala da zaɓin kanshi da yarda shi ya yarda ya ji ya gani ko me ya taron mai gaba ba zai rabu da wannan yardar ba wannan shine imani mai amfani ko a duniya ma ka ga wahala ta ce ka tuba ga Allah ta'ala ya ce ba tuba ba ne domin ka tashi tuba ba sai da ka gami sai da ka ga wahala ta cin maka to a duniya fa kenan ina ta an koma wurin Allah subhanahu wataala an gama da wannan rayuwar ta duniya kaga Allah subhanahu wataala ba zai saurara ma waɗanda suka yi irin wannan aika aika din ba Ƙwale sai Allah ta'ala ya ce musu to, fazuƙul azaba, ku ɗanɗani azaba bi makuntum takfuru ne, saboda kafircin da kuka yi. Saboda kun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ku ba da gaskiya da shi ba. Allah ya kiyaye. Allah ya ce, Ƙwada khasirar ladina kazzabu bi liqa'illa. Allah ya ce waɗanda suka karyata daga muwa Allah cewa akwai ranar alkiyama za a gamu da Allah subhanahu wata'ala sun yi asara sun tabi hatta idza ja'atuhum sa'atu a lokacin da alkiyama din ta zo musu baghtatan fatsa qalu sai suka ce ya hasratana suka ce bakin cikin mu ya cika mun cika ta babbu masu asara alama farratna fiya abusa sakacin da muka yi a cikin tashin alkiyama ba mu shirya ba mun yi sake mun dauka ma babu wata alkiyama kawai dai rudani ne ba kuma Allah ta'ala ce yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna daukar zinuban su bayan su ala Allah ce ku saurara sa'a ma yazirun abinda suke dauka yayi muni ai qad khaba wa khasira abinda aya take nimi cewa lalle ya taɓe kuma ya faɗi ƙasa bai ci riba ba wa hurimal khairu kullu kuma an hana mai alheri dukkan shi gaba daya babu abin da ya samu shi ne manan alkusran alkhaibatu wa hirmanul khair ana mutum alheri kaf babu alherin da mutum ya samu baka ci riba ba domin ta wannan rayuwar da kake gani kasuwanci rayuwa kasuwanci tsakaninmu da Allah mahalicinmu mun kulla kasuwanci akan Allah subhanahu wataala ya sai kayan mu ya sai rayuwar mu ya sai dukiyar mu ya sai ƴaƴan mu ya sai komai namu wana duk mu sadaukar duk mu shigar da waɗannan abubuwa wurin bauta ma Allah wurin abin da Allah yake so shi kuma Allah zai biya mu kuɗin biyan mu shine gidan aljanna yanzu lokacin da ka ji an ce an yi asara to kasuwancin da aka yi ne ba ci riba an haɗi man kazzaba bi liqa'illah duk wanda ya karyata daga muwa Allah to kenan ya tabi bai ci riba ba cikin rayuwar shi fa aujaba lahu hadha takdhibu wannan karyata wanda ya game da tashin alkiyama sai ta wajabta mashi al-ishtira'a 'ala al-muharramat karihin halin aikata abubuwan da Allah ta'ala ya hana aikata mutum ya karihin hali ba kunya ba tsoron Allah ya aikata abinda Allah ya hana shi ya yi karambani ya hidda tsoro kawai idan ki tunanin ba abin da za a yi ba abin da za a yi faruwa duk lokacin da kake sabon Allah kana nuna kenan ba abin da za a maka kuma ba wanda ya sai maka wani abu waqtirafal mubiqat sannan kuma wannan karyatawan ta kai shi ga aikata ayyuka waɗanda za su hallaka shi za su sanya cikin waɗanda za su hallaka ranar alkiyama hatta idza ja'atuhum as-sa'atu al lokacin da alkiyama ta zo masu wa hum ala aqbahi halin wa aswa'ihi alhali su suna kan mafi munin hali mafi tsananin munin hali bana mutuwa alkiyama bata same su ba suna cikin kyakkyawan suna da imani da kyawawan ayyuka ta tardo su akan mugayen ayyuka waɗanda Allah ta'ala ya hana aikata su ba za ruqayatan nadam saboda haka sai suka bayyana matukan nadama sun yi nadama sun yi da sun sani qalu ya hasratana ala ma farratna fiha walakin hadha tahassur walakin hadha tahassur daba waqtu sai dai wannan wato nadama ce wanda lokacin ta ya wuce a duniya ake nadama manzo Allah ya ce annadamu tauba nadama tuba ne wa shurutu taubatin nadamu ala ma fata daga cikin sharuɗan tuba akwai nadama amma a nan duniya kace da ka sani da baka yi ba kuma Allah ka yafe mana ba zan ƙara koma ba kai cikin zafin abu amma alkiyama ta zo kaga ba a gyarawa domin ta alkiyama in ta zo ba istighfari ya mucin tashin alkiyama za ka samu natsuwa ma ka yi sigifari ya muci ne wanda mutum bai taba ganin irin shi ba inda zalzala ta sa'ati shaywan azim ya muce wace wanda duniya ba ta taba yin irin shi ba kai kasa fa gaba da ce za a girgiza ta ba ba kasan wani yanki ba ne ba ta turai ko america ko ta asiya ba wata wani yanki a ƙasar duniya ce gaba da Allah zai ce a girgiza kaf daga gabar zuwa yamma daga kudu zuwa arewa ko ina a girgiza ta kana samanta tana girgiza da kai yaya domin ɗaukar da wasu domin rayuwar ce taka ta zo ƙarshe an gama yasa Allah ta zai sa ta girgiza ko ina domin kowa ya hallaka kowa ya faɗi ya mutu amfanin kowa ya riga ya ƙare amfanin komi da ke kan ƙasa ya riga ya ƙare to ya za ka nadama an kayi nadama yaushe za ka gyarawa a ina ne za ka gyaran haka babu lokacin gyara tsara kamalan ya ce walakin haza ta hassurun dahaba waktuhu wannan wato nadama ce da bacin rai da tashin hankalin da lokacin shi ya riga ya wuce وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم Allah ce kuma alhali su suna ɗauke da zunubansu ga bayansu alaku saurara sa'a ya yi muni ma ya ziruna abinda suke ɗauka na zunubi ba inna wizrahum wizrun yustiluhum domin kayan da suke ɗauka na zunubi ga bayansu kaya ne waɗanda suke sa su ji nauyi suna ɗauke da su ba kaya ne ‘yan kaɗan ba kuma dole sai mutum ya ɗauka kuma ba a a huta wala ya ƙadiru na ba su da iko alatta kallusi mihu akan kubuta da rabuwa da wannan kayan da za su dauka babu wata hanya walihada khaludu fin nar dan haka suka dawwama cikin wuta wasaqqut ta'bida kuma suka cancanci wato dawwama fi ghadabil jabbar a cikin fushin Allah subhanahu wataala mai karfi mai karya kowa wanda yafi karfin kowa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya ita rayuwar duniya ba komai bace illa la'ibun face wargi ne walahun kuma shagala ce waladdarul akhiratu kuma lalle gidan lahira khairun shine mafi alheri lillazina yattaqun ga wadanda suke jin tsoron Allah afala taqilun Allah ta'ala ya ce shin ba ku da hankali malam yace hadi haqiqatud dunya wannan aya tana nuna mana wannan shine haqiqanin duniya wa haqiqatul akhirah kuma wannan aya tana nuna mana haqiqanin lahira amma haqiqatud dunya amma haqiqat duniyar da Allah ya bayyana mana cikin wannan aya fa inna ita duniya la'ibun wargini walahun kuma shagala ne laifin filabdan wargi ne a cikin jiki muna gane ma'ana da Allah ya ce mal hayatud dunya illa la'ibun asalin shi illa ka la'ibun ne kamar wasa take ma'ana Allah ta'ala ya kamanta rayuwar duniya da wargi da yare ke yi aga wargi ba ya tabbata ko wargi ba ya dawama ko to haka rayuwar duniya ba ta dawama babu wata wasa duk dadinta da za a tsaya a yi cin da sahi a kai dare a kwana ana yi a ci gaba gobe ma a yi yara in suka fara wasa suka ishe ka bayan awa ɗaya za ka ji tsit su ma abin duniya da ya ishe su za ga an koma an yi zanne kowa na kallon kowa an gaji an bari to haka duniya ita ma take misalin ta kenan kamar wargin yare ne da an jima shi kenan ka ce ina yaran da suka sha ma mutane ka daga san sun yi zanne su ma cikin inuwa suna hutawa kai ta ma duniya haka take walawun fil qulub kuma rayuwar duniya shagalta ce ta zukata shagali ne na zuciya kazan zuciya akwai shagaltuwa akwai daukan hankali gare ta wasu abubuwa na daukan ma zuciya hankali daga ta shagalce da su ta bance da wasu abubuwa wanda ya kamata ta yi sai ta je tana wasu abubuwa wanda ba su ya kamata a ce mai ita na yi ba to haka rayuwar duniya take ma'ana shagaltuwa daga bauta Allah subhanahu wataala shine hakikanin duniya ka shagalta kamance da me ya kawo ka duniya ni ka zo yi duniya menene hakikanin abin da Allah ya halice ka saboda shi kawai sai mutum ya manci ita wasu abubuwa wanda ba su aka sa shi ba ba su ne waɗanda za su amfane shi in ya mutu ba ba su ne za su amfane shi a kwanciyar kabarin shi ba ba su za su amfane shi in Allah ya tada shi ranar alkiyama ba ba su ne za su taimaka mai ya ta gidan aljanna ba amma ka ga mutum hankalin shi ya dauko wurinsu su za yi tai cikin tunanin mutum ba ta yi a makaranta ya koya addini cikin tunanin mutum ba ƙoƙarin wai ibadar da yake daidai yake yi koko cikin kuskure yake ta saboda mi saboda waɗansu abubuwa sun ɗauke hankalin shi yana cin yana ta tunaninsu to haka rayuwar duniya take Allah ya kiyaye fal qulubul hawaliha zukata ga duniya waliha masu shagaltuwa ne wani husula ashiqa rayuka ga rayuwar duniya masu tsananin santa ne soyayya cikakkiya domin san duniya shi ke sami shi ke sa ka zama makaho ka zama kurma ba ka ganin komi sai santa ba ka gajin komi sai santa shi ne kawai to abin da za a yi wanda zai bata ma maganar jin daɗin rayuwar duniya ba ka sashi amma duk abin da za a yi don dai rayuwarka ta duniya ta ƙara jin daɗi ka ƙara shagali game da ita to kana so haka duniya take duniya ba komi bace ba ce wargi ne kuma wasa ce yaka take ne kamar yadda Allah yake ta gaya mu wurare daban-daban Allah ya ce ya ilamu annamal hayatun duniya ku sani cewa ita rayuwar duniya la'igu kamar wasa take walahun kamar wargi take kamar shagala take wazinatu kuma kamar kwalliya take kamar ado take ba wanda za a yi ado tun da sahi a dare a ce adon na nan rike da shi da ka hito da ado awa ɗaya awa biyu awa uku to za ka ga ba kamar yadda ka hito ba ne yauwa za ka ga an riga kanin da ya yi tamo shi ba yadda za ka yi ko ba ka sallah domin sai ka zan kimi sai ka zan kin motsa hannun kana wasu abubuwa za ka ga wato guga wandonka ta ba shi ma taimi ta ɗan yi tamuji adan da zai ragewa za ka ga zufa ta haka rayuwar duniya take kwalliya ce ado ce to bari dai adam mata dada wanda dama dilike-like ne alika wannan alika wannan namu ma da ba like-like kawai sawa ne muke ba abin da muke likawa ya lalace bari nasu da ake lillikawa ba haka duniya take wa tafakurun bainakum kuri ne ni ma kuri kamar kuri mata kama kai ma kai mai mu zan ki mu juna takama mu zan ki mu juna alfari da duniya in ka isa ka sai irin wannan motar ƙarya yake baya da kudi sai ta inya a haka duniya da ke in ba ka cikin masu abin sai ka ga waɗanda su alfarin ya dame su to ba ka sa ana haka ba ya kai ma labu wani labari cewa wani na so ya sai mota iri kaza ce yana da kudin ce yana da kudin cikin jiji da kai zai wani ce irin motar kai yake so ya sai ce to akwai kudin ba dai dabaru ne ake ta yi ba ta haka duniya take ya kanta kenan wata kaso nuna mutane kana da yawan kudi kana da yawan kaddarori kana da yawan abubuwa bil amwali wal aulad mutanen da alfari suke da yawan diya ban sani ba na yanzu ko suna yi mutanen da suna kuri da yawan diya ta Allah ce ka matsali ghaifi na ajabal kuffara na batu ita duniya da kake ganin ta kamar misalin ruwan sama ne da ya sauka tsirrai suka fito ciyawu ga sunan yabanya masha Allah ga ta nan gwanin kyau ya burge manoma sun ma yahiju sannan bayan manoma sun yi amfani da shi sun cire kayan amfaninsu in hatsi ne in dawa ce in wake ne in gyada ce ma da an cire abin amfanin wanda saboda shi da ma aka yi shibka sannan shibka sai ta koma ta bushe fa tarahu musfarra sai ka ganta ta yi masara shar summa yakunu hutama sannan ya koma karmami abinda kake ta faɗa kan dabbobi su ce yanzu kuma dabbobin za a ɗauka a ba don ba abinda za ka yi da shi unwanin shi a ba dabbobin unwanin shi aje a sayi a ba dabbobi shi ke yan kawai to duniya haka take fa nama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هكا دنيا تجي أم سأل الوان سمني واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الدنيا هكذا والهموم فيها متعلقة sa'annan kuma duniya ita damuwa a cikinta yana nan tabbatacce yana rike da ita bakin ciki a cikin duniya dole sai an yi shi ko ne ko kayi kowa samunta sai kayi bakin ciki domin duk da kayi kowa samunta kayi kowa ita to baka kiba duk wata harka a ce kake yinta to yayin da kake jiran kowace harka a ce kai sai ka ji an cewa nake yinta an ba wane ita kuma wannan ko da zai shekara nawa yana samun irin ta bai cin maka amma kuma sai kai ta damuwa ita duniya haka take wal ishtighalu biha shagaltuwa da duniya kalaibi subyan kamar wargin yara ne kamar wasan yara haka duniya take wannan shine hakikanin duniya ba komai bace ba ce wargi ce wasa ce inda ka san wasa wasar da za a za ta awa ɗaya da rabi ta kwallo to haka take ko kokowa da za a yi ta sati guda shikenan ko su wasanni da za a yi waɗanda Allah ya hana na kaɗe-kaɗe da a zo a yi da an ɗauki lokaci sai ka iske ba kowa an wace to haka duniya take wa amma al'akhira amma ita lahira fa inna khairun ita ce mafi alheri lillazina yattaquna ga waɗanda suke bin dokan Allah subhanahu wataala fi zatiha a cikin ita kanta duniya din wa sifatiha da kuma siffofinta wa baqaiha da wanzuwarta wa dawamiha da dawamarta ita lahira haka take ita tafi alheri ita da kanta ita tafi alheri cikin siffofinta da dawamarta da kuma mi wanzuwarta duk ta fi alheri daga duniya zatin lahira bai karewa siffofin lahira ma tabbatattu ne ba irin na duniya ba ne haka tsayawarta da dawamarta wafiya a cikin lahira ma ta shi ta hihil amfus akwai abin da rayuka suke sha'awa duka dukkan abin da rayuka suke marmarin shi akwai shi a lahira abin da ka sani mutum na so akwai lahun fiya ma ya sha'u na khalidi suna da duk abin da suka so a cikin aljanna suna masu dawama lahun ma ya sha'u na fiya duk abin da suke so ya tabbata gare su yan aljanna ita kuma duniya ba komi ne za ka samu a ciki ba duniya ana mutuwa lahira ba a mutuwa a gani daga cikin abubuwan da adam ke san yana son ya ta rayuwa kai ya mutu yana son ya ta rayuwa kai ya tsufa ita duniya ba ka samun haka kai ta nema ta kokari amma ba za ka samu ya za ka yi ka samu kai ta kwaskwari ma kai ta dabara kada ya ka tsuha sai ka tsuha ba yadda za ka wata labdul ayunu kuma cikin lahira akwai abinda ido ke so ya gani ya ji daɗi daɗin idanu inda za ka yi ta kallo kana jin daɗi ga yanan duniya kawai ba haka nan ba ne ba kowa ke samun dukkan abinda yake so ya kalla ya ji daɗi ba ko ba haka ba in wani ya samu hali wani bai samu wata mai bahaushe ya ce sai dai a makwabta wani abin sai dai ka gani wurin wani kuma kana cikin kallo sai ce ba ni ko kuma kana cikin gidan kana dan kallo a ce ta so mai ta in ka shiga gidan wani baka ke ba a zanna kawai ai ta shagali kai ta kallon abubuwa amma ita lahira kowa yana da wannan damar duk wanda ya samu aljanna to yana da damar mi yana da damar dawwama a cikinta kuma yana da damar ya ci gaba da jin daɗi da more ma duk wani abu da ya samu cikinta Allah ya kai mu aljanna min na'imil qulubi na ainihin nema zukata zukata suna cikin nema suna cikin kwanciyar hankali domin babu abin da ke bata masa rai babu wani takaici ko damuwa wanda aka ga duniya abin da kake so kenan ka ji ka kawo kullun cikin horin rai kullun cikin farin ciki kullun ba abin da yake damunka kullun sai dai a ta kawo maka labarai masu daɗi ba abin da kowa ke so bane to duniya ba zai samu ba wal arwah da kuma rayuka yadda rayuka za su ni'imtu su ji daɗi wannan sai aljanna wa kasrati surur da yawan murna da yawan farin ciki da yawan annashawa da ina ake samu a gidan aljanna wal afrah da kuma abubuwa na murna abubuwa waɗanda za su saka cikin murna da farin ciki walakin na sai dai ita falahira ɗin da ake magana laisat li kulli ahadin ba ta kowa bace ba kowa ne zai samunta ba wa inna ma hiya lil muttaqina ita lahira gidan aljanna ta ba tsoron Allah ce su kadai so ai ma tsoron Allah allazina yaf'aluna awamir Allah wadanda suke aikata umarnin Allah wa yatrukuna nawahiyahu wadanda kuma suke barin hanin Allah wa zawajirahu kuma suke barin abubuwan da Allah ya yi tsawa akan aikata su kaji suke samun aljanna kamar yanda Allah subhanahu wataala wurare da yawa yake gaya mu Allah ta'ala ya ce inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah sun rabauta da gidan aljanna so adi ne Allah ya ce masu tsoron Allah su kadai ke samun aljanna hada'iqa wa anaba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا waɗannan su kadai suke samun aljanna masu tsoron Allah gaba gaba Allah ya ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin innuwoyi kuma suna cikin idanun ruwa muna ganewa ku masu tsoron Allah yalla yake su Allah yake ba gidan aljanna kuma gaba Allah yace innal lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im lalle masu tsoron Allah suna da aljannan nema a wurin Allah mahalicin su ashe kaga masu tsoron Allah suke samun gidan aljanna aljanna ta mai rabo ce waye mai rabo sai tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ce tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya wacce aljanna muna gadar da ita ne ga bayin mu waɗanda suka zamanto masu tsoron Allah masu biyayya ga dokan Allah waɗanda suke aikata abinda Allah ya ce su yi suke barin abinda Allah ya ce su bari tsoron Allah shine yi nayi bari na bari kawai kamar yadda uwaye suke ma ƴaƴansu mata nasiha ko an masa aure fi zaman aure ba kuma bane yana yi bari na bari to shine tsoron Allah kuma kaga Allah ta'ala wurare da yawa ya ba mu umarni mu ji tsoron shi wurare da yawa ya ce mu kiyaye dokar shi mu yi abin da ya ce mu yi mu bar abin da ya hana mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda ta yi daidai wayannan ayoyi guda uku duk juma'a manzo Allah da su yake huduba su ne mukaddiman huduba manzo Allah yana tunatar kowace juma'a sai ya tunatar da mutane su ji tsoron Allah su gudu kan Allah subhanahu wataala kuma ga yanan wurare wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqu rabbakum ga yanan wurare da yawa kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana fa'ida da alkhairi da alfanin da za mu samu sakamakon biyayya ga dukan Allah sakamakon kasancewa mu masu tsoron Allah Allah ta'ala ya ce walau anna alal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im da ce ma Abu Talibi sun ji tsoron Allah kuma suka bada gaskiya ga Allah Allah ya ce da mun karkare mu zunuban su kuma da mun sanya su gidan aljanna mai nema walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun da ce mutanen garuruwa birane da kauyuka mutane waɗanda suke zauna a garuruwa da birane da kauyuka za su ji tsoron Allah su ba da gaskiya ga Allah Allah ce da mun bude musu albarkun sama da ƙasa sai dai mutane ba su jin tsoron Allah shi yasa suke shan wahala fa'akhadnahum Allah ce sai muka kama su bima kanu yaksibun saboda mugun aikin da suke aikatawa kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha ij'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim ya ku wadanda suka imani in kuka ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku mararaba kuma Allah zai karkare muku zunuban ku ya gabarta muku su domin Allah subhanahu wataala ma abucin falala ne Allah subhanahu wataala falalar shi mai girma ce karshen tika-tika tik Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yayi biyayya ga dokan Allah ga dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abinda Allah ya ce ya bar abinda Allah ya ce ya bari Allah ya ce Allah zai sanya mashi mafita kuma Allah zai bashi arziki ta inda bai tunani in ka ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wataala ya baka arziki ba ta kasuwarka ba ba ta aikinka ba in ka kiyaye doka Allah cikin kasuwancinka kaɗan kake samu ka haƙura ba ka ƙarya ba ka ba ba keri wurin kasuwarka ba ka zalunci kana haƙura da biyayya ga Allah cikin kasuwancinka sai ka ga Allah ta'ala yana kawo ma wata mahita kana can kana kada ran kada han kullum abinda za a ci da gila ke samun shi sai ka ga kana ta wala ƙasa kake zuwa kana kasuwarka ya ga wani abokinka ko wani dan uwanka ko wani wanda ya san ka ya aiko ma sabon abin hawa ya ce ga yanan ka zanki kyauta ba sai kaga ba sai ka taba jarinka ba ka biyayya ga Allah Allah ya saka maka ce ga yanan ka zangi amfani da shi kawai wanda in kuɗi za ka sawa ka sai sai ka kashe wajen jika ɗari biyar ka sai irin wannan ya ba ka shi kyauta saboda mi saboda kayi biyayya ga dokan Allah in kai ma'aikaci ne ba kai da ayyar mundana ba ba kai da cuci kasa hada baki da kai ba a zalunci dukiyar kasa ba a bata ta ba ba ruwanka duk wani rashin gaskiya ba ka ci ka tsaya da gaskiya za ka aiki mutane na tawalwala suna sakin hanya duk ga sunan suna ta shagali kai ba ruwanka sai dai kai da albashin nan naka da wata cewa cewa ba ruwanka da ita sai ga Allah subhanahu wataala ya baka abin da bai ba su ba hmm daga Allah ta'ala ya sa an gusa ka daga wannan wurin an kai ka ba ma an raba ka da ma'aikata ta su an kai ka can wani wuri wanda nan 200 ake baka da wata sai Allah ya kai ka inda za a baka miliyan ɗaya sakamakon biyayya karga doka Allah Allah ta'ala ya sa an raba maka albashin ka har su biyar kuma kabar haya gidan da zaka zannawa kyauta ne wutar shi kyauta ruwa kyauta wannan albashin ka ne haka shikenan do wani haushi da kake ji na wani nama da wasu kaya masu kyawu kaga da ka samu dama kuma ka yi shi a cikin hanya ta halaliya ba haramiya ba mai kasan da adam yana da haushin abubuwa haƙuri da yake yi saboda inda Allah ya hana sai ya haƙura mutum na da haƙurin sutura ta kalma abinci kala-kala duk kana da yawwa kana da haushinsu ka zo ka kwanta cikin ɗaki fanka ce kana yi kana ɗan karkata wai iskan ina yake badawa a gani kana da haushin rabuwa da irin wannan rayuwa amma ka yi haƙuri a wahalar da Allah ta'ala zai kawo ma ac haka jana kana cewa a kashe ya yi yawa iska ta ko'ina bugo ka yake kasa kayanka na kwana kana ga iskan nan ya yi yawa sai kasa kaya irin na hita gari ka kwanta ka ji daɗi saboda sanyi ya yi yawa akwai abubuwa da yawa suna nan kana da haushin wani tsire wani wanda akwai yadda ake yin shi mai kyau kullum ka wuce sai dai ka harare shi ka wuce bayan da zaka to ka ji tsoron Allah akwai ranar dimore wannan tun duniya Allah subhanahu wataala yarzuqu min haythu la yahtasib to amfanin tsoron Allah kenan tun duniya ranar lahira kuma Allah zai baka gidan aljanna saboda ka aljanna ta ma tsoron Allah ce su kadai Allah sanya mu a cikin su Allah ya ce afala taqilun ai afala yakunu lahum uqulun shin hankula ba su kasance a gare ku ba biya tudrikuna waɗanda da su za ku gane gaskiya ai ayyad daraini a haqqu bil ithar ku gane cewa cikin gidajen guda biyu na duniya da na lahira wane ne yafi dacewa mutum ya dauka Allah dai ya zargi mutane ya ce bal tu'thiruna al hayata dunya ku dai mutane kuna bibita rayuwar duniya akan ta lahira wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira ita ce mafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa daga duniya kuma Allah subhanahu wataala ya ce walal akhiratu khairul laka min al ula lalle rayuwar lahira ita ce mafi alheri a gare ka ya ma'aikin Allah a gare ka ya masoyin ma'aikin Allah a gare ka ya mai imani da ma'aikin Allah ta fi alheri daga rayuwa ta farko ta duniya domin ita ta farko karewa take ta karshe kuma ba ta karewa da saboda ka inda kana da hankali za ka ɗauki rayuwar da ta fi dacewa da kai ta duniyar da ke karewa koko ta lahira wadda ba ta karewa duniyar nan da muke gani falaisa ta hadihin duniya bishai wannan duniyar ba komi ba ce ta so uka hikbatan wato sirru waƙatan wani lokaci ta bata maka rai wani lokaci ta faranta maka rai wa ghayatuha idza fakkarta fiha matukar dai duniya in kai cikakken tunani game da ita kafai'ika kamar inuwarka take auka hulmika ko kuma kamar mafarkinka take in halumta in kayi mafarki haka duniya take ba ta wuce haka nan ba to da haka inda kana da hankali hankalinka zai zaɓan ma wace rayuwar tafi dacewa da kai ta duniya ko ko ta lahira Allah ya taimake mu sai Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibunak ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله سبحانه وتعالى يتي قد نعلم أي قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك abinda masu karyatawa suke bari a cikinka yuhzinuka yana bata maka rai wa yasuka kuma yana wato munana maka ranka yana sa ka shiga cikin mummunan yanayi kamar kai wanda kake as-sadiqul amin kuma a same ka ana ce ma makaryaci kasa akwai damuwa walam na amurka alali ba mu umarce ka ba bima amarnaka bihi min as-sabr da abinda muka umarce ka da shi na hakuri illa litahsula lakal manazilul aliya sai saboda darajoji madaukaka su tabbata gare ka wal ahwalul ghaliya da kuma halaye waɗanda suke masu tsada ba kowa ke samun su ba su tabbata gare ka wala tazunna kada ka taba tsammanin anna qaulahum magana su da suke yi sadirun anish ibahim fi amrika ya hito ne daga rikicewa game da lamarin ka lamarin ka ya zama shubha gare su a'a wa shakkin fika ko kuma kokonto a cikin al'amarin ka ba wai suna karyata ka ne don haka nan ba ba inna hum la yukaddimunaka ba kai suke karyatawa ba li'annahum saboda su ya'rifuna sidqaka sun san gaskiyarka kabare sun san manzo Allah mai gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam wa madkhalaka kuma sun san wurin shigarka da inda kake shiga sun sani sun san baka shiga wurin banza wa makhrajaka kuma sun san wurin fitarka inda an kaito daga gida kake tafiya sun sani wurin kwarai kake tafiya wa jami'a ahwalika kuma sun san dukkanin halayenka gaba daya hatta innahum kanu yusammunahu qabla al-baythati al-amin har ma sun kasance suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai rikon amana kafin Allah ya aiko shi to amma lokacin da yazo musu da abin da yazo musu sai suka ce mi suka ce makaryaci ne ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah subhanahu wataala ce sai dai azzalimai suna kin yarda da jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala ai fa inna takdhibahum lalle kareta wasu li ayatin lahi ga ayoyin Allah allati ja'ala Allahu ala yadayka wayanda Allah subhanahu wataala ya sanya su ga hannunka sune suke karetawa amma alƙur'anin da ka zo musu shi ne ba su yarda amma kai sun san lalle kai mai gaskiya ne amma abinda kake gaya masu su bari na bauta ma gumaka shi ne ba su yarda da shi ba abinda kake gaya masu na ainihi kamewa daga sabon Allah da aikata aikin asha shi ne kai ba su yarda da shi ba amma sun san ka kai kowane ne sun sa a makka ba taba yi irinka ba kuma a yanzu ma babu irinka a wurin roƙon amana da gaskiya da kyawawan halaye wa innaka la ala khuluqin azim sun san lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana akan dabi'a babba saboda haka kenan kafirai Allah ta'ala ya nuna ba da manzo Allah suke ba amma suna yaki da abin da yazo da shi suna kareta saboda haka ko manzo Allah ya tambaye su cewa suke baka taɓa mai karya ba ba mu taba ganin ƙarya tare da kai ba ba mu taba ganin wani mugun hali tare da kai ba amma abin da kake gaya mana shine ba mu yarda cewa sakon Allah bane Allah ya samu dace saboda haka kaman Allah subhanahu wataala yana ba manzo Allah hakuri ne cikin wannan aya ya yi hakuri da irin mu'amalar da kafirai suke da shi irin na ƙaryata shi da suke yi kamar yadda Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu مؤمنين فلعلك باخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أول tana yiwa za ka hallakar da ranka ya ma'aikin Allah a kan gurabunsu saboda ba su imani da wannan abin da ka zo masu da shi ba da hallaka ba ka yi nafsaka Allah ya kunu mai tana yiwa za ka hallakar da kanka saboda ba su ba da gaskiya ba shi ne Allah ta'ala yake lallashin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka yi haƙuri lamarin haka yake haka aka yi kowane annabi wala qad kuzzibat rusulun min qablika lalle an karyata manzanni gabaninka fa sabaru ala ma kuzzibu sai suka yi haƙuri a bisa karyata wadda aka yi musu wa uzu kuma an cutar da su hatta atahum nasruna an sai da taimakon mai zo musu to fasbir kama sabar ka yi haƙuri kamar yadda manzanni suka yi haƙuri tazfar in ka yi haka za ka rabauta kama zafuru kamar yadda suka rabauta mana za ka ci nasara kamar yadda su ma suka ci nasara domin wal'aƙi batu almuttaki wala mubaddila li kalimatillah babu mai musanyawa ga maganganun Allah subhanahu wataala ma'ana yadda Allah ya ma'annaba alƙawari cewa su ne sama kafirai ne kasa su ne masu cin nasara kafirai su ne masu samun cikas wannan alƙawari yana nan yadda yake babu wanda ya saita da wannan alƙawari inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu lashhad Allah ya ce lalle mu sai mun taimaki manzanninmu da annabawanmu da waɗanda suka ba da gaskiya da su a nan duniya da kuma ranar da shaidu za su yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala alƙawari ne na Allah Allah ba zai tada wannan alƙawarin ba annabawa da manzanni da duk wanda ya bi su da kyautatawa ya bi su da biyayya da kauna da soyayya da aiki da dokar da suka zo da ita daga Allah to shine mai cin nasara a rayuwa wannan abin yana ne yadda yake Allah ba zai kurkula shi ba idan ka ga mabiyan annabawa da manzanni suna shan wahala suna kaskanta suna wulakanta to da walakin gora cin miya Allah ta'ala baya aikin shi haka nan babu wani mafari tana yiwa addinin gabaki ne amma aiki babu shi ko ba haka ba al'adunmu na addini waɗanda addini ya koyar da musu ba mu amma na rayuwa kullum sai shigowa muke da su a cikin rayuwarmu to ta ina ne za mu samun ɗaukaka a kan makiyanmu abinda suke wurin sabgogi muna yi malamai ba su isa su gaya mu mutane su yi biyayya ga dokan Allah ba a cikin al'amuransu na addini to yaya ne Allah zai ba ku cin nasara malamai in sun yi masu a ce to haka nan ne in an zo sai ka gada malam din ma za a kira a yi wata al'adai shi malam shi ce ka a yi amma kuma da shi za a cewa malam abin nan ne ya tashi hamance da magana da yi to in ba a saurara ma malamai ba a biyayya gare su da dole a samu matsala a cikin rayuwa kamar yadda aka ke saurara ma annabawa da manzanni aka samu matsala ko su ma malamai magada annabawa ne suna faɗin saƙon da annaba suka gaya ma mutanensu Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya ce wala qad ja'aka min naba'il mursalin lalle daga cikin labarin manzanni wani abu ya zo maka ma bihi yuthbitu fu'adaka abinda da shine zai tabbatar da zuciyarka wa yatma'innu bihi qalbuka zuciyarka kuma za ta samu natsuwa da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace ya kira sallah wa in kana in ya kasance kabura ne ka yayi girma akan ka iraduhum bijrewasu kawo da kansu ay shaqqa alayka yayi tsanani a gare ka min hirsika alayhim na kwadayinka akan su wa mahabbatika li imanihim da kuma soyayyarka ga imanin su fabdul wus'aka fi dalika ka bada kokarinka a cikin wannan walaisa fi maqdurika amma baka sani ba cikin ikon ka bane wannan ba ikon ka bane ka shirye da su ba ba ikon ka ne ka juya su daga kafirai zuwa masu imani ba an tadiya man lam yuridillahu hidayatahu a ce ka shirye da wanda Allah ta'ala bai so ya shirye da shi ba ba za ka iya ba domin laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shirye da su ba a gare ka bane sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama innaka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda ka so ka shiryar sai dai Allah ne yake shiryar da wanda yake so ya shiryar da shi muna ganewa ko saboda haka kenan ba ka iya da abin da za ka yi domin ka tabo ka tsamo wani mutum daga bata zuwa shari'a ba za ka iya ka rabo shi da bid'a zuwa ga sunna ba za ka iya ba ka rabo shi da kafirci zuwa imani ba sai in Allah ya kama maka fa in istabata in ka samu iko an tabtaghiya wato ka nemi nafaqan fil ardi hanya a cikin kasa shine nafaq hanya kasa ba mu da ita nan ko ba mu da hanyoyin kasa mu hanya cikin ƙasa kaga ka rabu da ƙasa ka shiga cikin ƙasa ka rabu da sama kana ta tafi tafiya mai nisa ba irin wannan dan ai shanjar din ba wanda daga nan zuwa can haka hita a can kawai sai dai kaga mutum ya lume cikin ƙasa ya tafi dare sai awoyi bai hita ba shi yake ce ma nafaku daga na ka dogo kalmar munafici domin mutum ya shiga ya buye ba mai ganin shi shi ma munafiki haka yake boye kafirci ba ka ganin shi sai Allah muna ganewa ku fa in sabata an tabtaghiya nafaqan idan ka samu ikon ka nemo hanya a kasa aw sullaman fi samai ko ka nemi tsani shine sullam kwaranga da larabci sunan da sullamu a rike a zan ƙirge larabci sullamu ka ce maɗanka kai miko mana sullamun nan ka me sullama ya ce babban musullam ce kuranga tsani sullaman fi sama'i fatatiyahum bi aya sai ka zo musu da wata alama da wata mu'jiza in kana iyawa ai faf'al zalika ka aikata wannan fa innahu domin shi la yufiduhum shay'an ko haka kai ma kawai ka yi kasa su ga ka yi kasa ka nemo masa wata hanya a kasa ga ta nan suna shiga ta hanyar mujiza ko kuma sama shiga ga karan ka haza kwaranga kawai ka haza tsari kana ta tafiya sama ko da ka yi haka fa innahu la yufidum shay'an wannan bai amfanin su da komi wa hadha qat'un li tama'ihi wannan yankewa ne ga tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi hidayati a cikin shirye shi a shibaha ha'ula'i almu'anidi na ire-iren waɗancan masu taurin komi za a musu wani yarau kulla ayatin la yu'minu biha ko su kowace alama suka gani ba za su ba da gaskiya da ita ba wani yarau ayatan yu'ridu ka yi min ayatin bis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa ma namuridu suna ta ganin alamomi ga sunan cikin ƙasa suna wucewa amma ba za su ba da gaskiya da su ba suna kau da kai daga barinsu walau sha Allah da dai Allah ta'ala ya ga dama la jama'ahum alal huda da Allah subhanahu wataala ya tara su akan shirya walakin hikmatahu sai dai hikima Allah subhanahu wataala iqtadat tawbunta annahum yabqawna ala dhalal cewa haka za su wanzuwa su tsaya akan bata wa mutanen da manzo Allah bai shirye da su ba wai sai shirye da su wala takunanna minal jahilin kada ka zamanto daga cikin mutane waɗanda suke jahilai alladina la yarifuna haqa'iqal umur waɗanda ba su san keke da keken al'amurra ba wala yunzilunaha ala manaziliha kuma ba su aje waɗannan al'amuran wuraren aje su to kaka zamanto daga cikin su Allah ya tsawaci annabi sallallahu alaihi wasallama da kai ya zamanto daga cikin mai jahilai kakka zama daga cikin waɗanda ba su da sani ba su da karatu tsawa aka yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam amma da mu ake da mu ake ma wannan tsawa cewa kada mu yarda mu zamanto daga cikin jahilai mu tashi mu ta neman ilimi mu tashi mu ta neman sani sani babu kamar shi ba a rayuwa sai da sani duniya ba ta ci gaba sai da sani haka addini ba ya ci gaba sai da sani sai da ilimi kamar yadda kaga duniyan nan da muke rayuwa ilimi ne yake tafiya da ita in ba dan ilimi ba da yanzu ana ana ta wahala kana ga ilimi ne ga yanan komi ya zo gidan sauki komi ya zo kusa duk wani abu mai wahala ya zo mai sauki wa ya taba tunanin irin wannan rayuwar za ta yi a ce wani na ya mai kai kana nan marari ya turo makuri ta waya kuma su zo ta iska ne za a tura ma kuma su zo kuma ka je ka ɗauko kudin ka ƙilga ga su kudin ne ga su ba ba asiri ba ne ba taɓa tunanin za a yi wannan rayuwa kawai lamba za ka ba da a tura ma ko a turo ma ga wayarka ko a turo ma kudin ka je ka cire wani wuri ko a turo ma ta banki ka je gashi ka gwadi a baka kudinka da dole sai dai a tura kudin zahirinsu ga su nan gana so ka tura mutum kudi a garis ko arlit ko ina ne dole sai dai ka zuwa cikin ambulan babu wata hanya sai wannan kuma kayan ya samu labari ya adade sai dai yan sun je ta hanyar gidan gidan aika sakonni su za su zuwa su nemo ka amma yanzu sai a yi abin rihin asiri cikin ɗakinka sai ka ɗauko waya yawa kana da kwanta ɗinka na amana ta ko kuma mai nita kawai sai ka tura mutum ba wanda ya sani kuma kamar mai saji ma ta rubutu ba sai ka ce mai ga kudin na tura ma ba shi ma ya medo ma da a yi abin cikin sirri ba wanda ya sani da da jahilci aka zanna da an yi wannan to haka addinin musulunci shi ma da daga ga rayuwar duniya ba ta tafiya sai da ilimi na zamani to shi ma addinin musulunci ba a tafiya da shi ayi sallah ayi tsarki ayi alwala ayi azumi ayi zakka ayi haji ayi umra a kyautata ma iyali a kyautata ma iyaye ayi kyakkyawan zamantakewa ayi gaskiya wurin ciniki ayi gaskiya wurin sayar da saidawa dole sai da ilimi ba abin da ke tafiya da rayuwa sai ilimi shi ke sa rayuwa ta yi daɗi rayuwa ta yi sauƙi jahilci shiga uku ake yin ana bin shi Allah ya rama da shi to da haka Allah subhanahu wataala ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa daga cikin fala takunanna minal jahilin kakka zamanto daga cikin jahilai sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sani ya fi kowa ilimi kama Allah subhanahu wataala yana mamu hada ne ta hanyar shi kakko yarda ku zamanto jahilai kakko yarda ku zamanto marasa sani addinin ku sauki ke gare shi addinin ku baya da wahala ko ba haka ba addinin mu sauki gare Allah subhanahu wataala ya saukake mu kowa shi walaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir mun saukake alqur'ani domin zikirin Allah subhanahu wataala da tunatarwa Allah ya ce akwai wanda za ya tunawa din babu wahala cikin me babu wahala cikin karatun alqur'ani ina wura ma ta zo kuka iya ta bari karatun alkur'ani na wura ta zo babu ita ta shigo muka iya ta me yasa saboda rayuwar mu ce ta yau da gobe shi ma addinin ba rayuwar mu bane yau da gobe kullun sai mun yi shi kullun dokokin da Allah ya dora mana daga ita wa rana zuwa faduwa su zuwa baccin mu nawa ne ba suna da yawa ba kuma duk muna muna kamantawa to haka ita ma na'urar dinnan da can babu ita shekara 40 ba mu da ita babu labarinta in muna kallon fina-finai na turawa ko na mutanen cana in muka ga waya ga ta da dan abin nan dinta da dan area ta ya karama ana magana sai mai tuka nan kawai shiri ne ƙarya ce kawai din ta wannan dai ta igiya wadda muka sani irin ta telefon ta gargajiya wannan saboda muna ganin ga waya nan ga komi amma wajen sai mai ta cewa kawai da cikin ƙarya fim ne kawai to sai ga ya abin ya yana zuwa kuma muka iya musa lamba mu nebo lamba mu kira a ba mu lamban mutum mu lallata lamba ɗaya tasa'in da biyar kaza kaza duk mu rubuta ko mu kira tun ba mu iya ba ana gwada mu muka iya da ya ka yi mu sauki alhali kuma har yanzu ba mu iya karatun addinin mu ba muna nan mai shafawa ta zo mai shafawa wannan taktilin nan ta shigo wajen abin nan 2011 zuwa 12 ni da na bar malada ma babu ita na ta yi sa'uri a aikin hajji da na zawo sai na iske waya na rasa yadda maza nan wani da ita ba ita na bari ba daga inje in dawo wata ɗaya da kwana arba'in haka da ya wuce kawai na zo na iske ta ɗan shigo kuma na iske ta gidana ma sai da yan gidana suka gwada mana yadda ake kaga ita ma nan da na haka iya aka koye ta wannan ma ya sauki kayan mutum dan adam ballantana na Allah wanda Allah yi ka domin shi da sada haka mu tashi tsaye mu tashi tsaye tunda Allah ya wadata mu da malamai kuma ya sauƙaƙa mana addinin nan wallahi kan mu yarda Allah ya tambaye mu mu ce ba mu iya ba ba mu da uzuri wurin Allah Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lafiya wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri ka raba mana zaman banza da zaman kashe wani ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci muka mai albarka Allah ka ba mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita waɗannan mata guda biyu da muke ta masu bara addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masu dawa da ke tare da su wannan baiwa Allah da muka yi ma bara addu'a cewa yau da sai za a yi mata aiki sakamakon jini da yake daukewa to har yanzu dai ba a yi aikin ba amma dai tana tsammani ta ce cikin daren na a yi aikin har yanzu ƙarin jini ne ake ta mata Allah subhanahu wataala yayi Allah ya sa ya aikin lafiya dayan kuma matsala ce da ita da zamantakewa ta da mijinta kama dai tana karin bara addu'a wurin al'umman musulmi Allah ya gyara musu al'amuran su wanda ya bata musu rayuwar nan Allah ya shirya shi in koma ya shiriwa Allah mai da mai sharrin shi Allah ya kawo karshen wannan sharri nashi da wannan bala'i nashi su kuma Allah ta'ala ya maido musu rayuwa irin ta zamantakewa ta kauna ta soyayya tsakanin su Allah ta'ala ya raba mu da duk wata wahala karama ko babba marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya akwai bayan Allah da yawa da suke kwance ba su da lafiya a garin nan da sauran garuruwa duka muna fatan Allah ya ba su lafiya akwai bayan Allah da suke baran addu'a daga nesa suna sauraron mu suna kallon mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma ya biya musu bukatun su mare ga Allah ka jikansu da gafara Allah kai Allah ka ji roƙon muka amsa mana ya Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka hada mana kai ka raba mu da rabo kai ya Allah ka kara mana karfi ya Allah Allah ka kara mana tausayi ya Allah Allah ka kara mana dan kai tsakanin mu ya Allah ka ba ka sashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah waɗanda suke tada mana hankali Allah ka shirye da su in ba su shiryewa kuma Allah ka kare mana sharrin su matasan mu Allah ka shirye da su sabarin su da ƴan matan su ya Allah kananan su da manyan su ya Allah Allah ka hada su da tarbiyya ya Allah Allah ka sa zaman to shiryayyu manyan gobe na kware ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين